شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل لكم سيد البحر والعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الناس يقوم تعالي إلا لكم an halitta muku saidul bahari a farauta abubuwan da ke cikin kogi an taku duhu ku ci shi wa huwa ma la yishu illa fihi shine abinda ba zai rayu ba sai cikin ruwa kasamki tamkar kifi wato abubuwan da ke cikin kogi a kala biyu ne akwai wanda bai rayuwa abadan sai cikin kogi akwai wanda zai rayu rabi a kogi rabi kuma ba cikin kogi ba kaga kamar kifi shi ba zai rayu ba sai cikin kogi an fahimta to waɗannan abubuwan cin su halal ne waɗa amuhu da abincinsa shi ma ya ƙazifuhu mayitan duk abin da aka same shi a cikin kogi kogi ya je hoshe matacce kun ga wannan ba a kira shi farauta kogi a saboda sayidina abubakar Allah shi yarda da shi ya ce abinda ake kira sai dubari abinda mutum ya yi dubara ya kamo a cikin kogi abinda ake kira wada amuhu abinda ake kira abincin kogi abinda aka same shi ya mutu ko kuma ruwa ya turo shi aka same shi ba tare da wahala ba shine wanda ake kira abincin kogi to waɗannan da abincin kogin nan da abin da aka farauta a cikin kogi duk mata'an abubuwan jin daɗi ne na kungare wani sayyara a yana ga matafiya su masu ci to da yake dai shi abincin kogin an kasa shi guda uku akwai waɗanda ƙada'an halan ne irin su kifi akwai waɗanda ƙada'an haramun ne irin su ƙwaɗo to wa ma bai na huma muku talifin fi waɗanda ba kifi ba ba kwaɗuna ba to malamai sun sassaɓa a ciki wasu malamai sun ce halal ne wasu malamai sun ce haramun ne wa hurima alaikum saidul bahari bari kai an haramta muku farauta a ta tudu abinda duk a cikin sarari na tudu an haranta muku wa huwa ma ya ishu fihi min alwahsh shine abinda ke rayuwa akan sarari na kwari ko kuma dabbobi maduntum hurumun huruman matuƙar kun yi harama da aikin haji halauta da hu waɗannan abubuwan da aka ce an haramta da a ce hilalun wanda ya warware harama da hajji ya farauto to idan ya kawo maku in kun ci ba ku yi laifi ba shi yasa ce falil muhurumi akalu kama bayyana da sunna shi mai harama da haji idan aka je aka yo farauta yana cikin harama shi da haji amma wanda ya yi farautar bai cikin harama to shi mai harama da haji yana iya cin wannan amma shi da kansa mai harama da haji ba zai je ya farauto wani abu ya ci yin farautar laifi ne so kuma cin haka wata kulla ku ji tsoron Allah allazi ilaihi tusharuna wanda za a tayar da ku zuwa gare shi wato ku ji tsoron Allah kar ku yi farauta in kun yi harama da hajji shine tsoron Allah da aka ce ku yi ta جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم تا جعل الله الكعبة Allah ya sanya Ka'aba baitul haram ɗakin Allah muhurimin mai alhorma qiyaman linnas yaqumu bihi amru dinihim wato wurin daidaituwa ne ga mutane inda suke daidaitar da al'amuran addinin su bil hajjin da yin hajji ilaihi gare shi wa dunyahu kuma inda suke daidaitar da al'amuran duniyar su bi amni dahilihi da amincewa wanda ya shiga garin duk wanda ya shiga garin to yana cikin amincin Allah babu abin da zai same shi wato ma'ana ba za a kai masa yaƙi ba kuma ba a cin su da yaƙi shine wa adamu ta'arudi lahu kuma ba za a bijiro mashi da wani abu na cin mutunci ba wajabin samaratu kulli shay'in ilayhi sa'an nan idan ka shiga garin duk ‘ya'yan itatuwa da kake nema na abinci babu abin da ba za ka samu ba, ga kuma garin fako duwar wasu, amma duk abin da ka zo babu abin da za ka nema ka rasa. Ko da gero ne kake nema ba a noma, amma in ka zo kana neman gero za ka samu, in kana neman dawa za ka samu. in kana neman kubewa za balle da kai ba abin da mutum zai nema ran wannan wuri alka'abatu baitul lahi ita ka'aba dakin Allah ne allazi bi makkata wanda yake can garin makka ja'alahu Allahu haraman Allah ya sanya shi harami kuma ya sanya shi amintacce kuma ya sanya shi wurin daidaituwan mutane ai ma ya ƙumu bihi masalih dinihim inda suke daidaita gyaruwa addininsu da duniyarsu amma dinihim da aka ce daidaituwan addini ai ita ce alƙiblar musulmi duk inda suke a duniya kuma nan ne wurin ibadarsu ta hajji kuma nan ne garin da idan mutum ya shiga yana cikin aminci a wurin dalilin da Allah ya yi haka da can lokacin jahiliya kullum garin ba abin da ake sai yaƙi Allahu
illa iza a tashi hurul hajji ah sai dai in watannin hajji sun zo shine shawwal zulqa'adati zulhijjati to idan waɗannan garuruwan waɗannan watannin sun hito sa'aulil kasabi ma'ashihim nan ne suke zuwa neman abincinsu kulluhun dukansu ya kasu bi kuti sannate kowane mutum sai ya tanadi abincin shekara waya jama'ahu sai ya tara abincin abulan ƙiza'i a shahurul hurum kamun waɗannan watanni masu alhurma su ƙari fa kana zalika qiyaman lahum ai bi sabi mu ma'ashi ashe kun ga ya zama wurin gyaruwa al'amuran su na duniya ah tunda ba su da lokacin da hankalinsu zai kwanta su nemi abinci sai wannan lokacin wa sharar harama abinda ake nihi da yace shahara harama abinda ake nihi wai watanni masu alfarma zulqa'adat wa zulhijjat wal muharram rami wa rajabin waɗannan su ne watanni masu alhorma waɗanda ba a yaƙi cikinsu ana cikin amin- aminci wala hadaya da hadaya wal qala'ida da alada shi da shi ɗakin da hadayat da aladat wai duk waɗannan abubuwa Allah abin da ya sa ya ambace su don mutane su san wani abu ƙarami ma wanda ake ganin kamar Allah bai san da shi ba to babu abin da Allah bai san da shi ba shi Allahu yasa ya kawo labarin waɗannan abubuwa wannan wurin don a ce ah, yanzu abu ɗan ƙanƙani wannan ma Allah bai manta da shi ba babu abin da Allah bai sani ba shi yasa kuka ji ya yi bayanin waɗannan abubuwa zalikal ja'ali da kuma ga Allah ya yi haka lita'alamu don kusan annan Allah ya alamu ma fi samawati ya san duk abin da ke cikin sammai wa ma fil arli da dukkan abin da ke cikin ƙasai wa annan Allah Allah alimun masani ne da kulli shay'in da dukkan komi babu abin da a ɓoye a cikin ilimin Allah wanda Allah bai san shi ba. Ta, اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ilamu ku sani, ku ji tsoron Allah, ku san an Allah, Allah shadidul iqabi mai tsananin azaba ne li'a ada'ihi ga maƙiyansa. To duk inda Allah ya ambaci cewa zai yi azaba kuma sai ya faɗi rahama. abin da ya sa yake yin haka don hankali ya kwanta idan ya faɗi azaba ita kaɗai bai faɗi rahama ba mutane sai su zauna a cikin tsoro amma idan in ya faɗi rahama zai faɗi in ya faɗi rahama ya faɗi azaba sai a ji tsoro in ya faɗi azaba ya faɗi rahama sai hankali ya kwanta shi yasa shi ilimu ku sani annallah Allah shadidul iqabi mai tsananin azaba ne amma li adaihi ga makiyansa su wane ne makiyan Allah waɗanda suka ƙaryata annabawa da littattafan da Allah ya aiko wa annallah Allah kuma gafurun mai yawan gafara ne li auliya'ihi ga masoyansa rahimun mai jin ƙai ne gare su ai shadidul iqabi mai tsananin azaba ne Allah ga waɗanda suka saba mashi wa anna Allah Allah gafurun kuma mai yawan gafara ne adatul lahi abinda a- al'ada Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi a cikin littafin sa kullu ma zakar wa idan qarnahu bil wa'd duk lokacin da ya wadi azaba sai ya kawo rahama kama fa'al fi hadhihi al-ayati kamar da ya aikata a cikin wannan aya ya ce ilimin ku sani annan Allah Allah shadidul iqabi mai tsananin azaba ne sai ce kuma wa annallaha ghafurur rahimun kuma Allah mai yawan kafara ne wa fi ayatil ukhra a cikin wata aya sai Allah ya ce nabi ibadi anni anniya ana ghafurur rahimun a cikin wata aya sai Allah ce ya Muhammadu ka gaya ma bayina ni mai yawan gafara ne kuma wa anna azabi ho azabal alim kuma azabata mai tsanani ce kun ji anan ya ambaci rahama sannan ya ambaci azaba waccan aya kuma ya ambaci azaba sannan ya ambaci rahama wa kama qala fi ayatul ukhra a cikin wata aya sai ce wa hadirukumullahu nafsahu wa yahdirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa wallahu ra'ufun bil ibadi kuma sai yace Allah mai rausaran son jin kai ne ga bayi to duk waɗannan abubuwa Allah yana gaya muna don mu ji tsoron Allah kuma mu yi kwaɗayin rahamarsa haka ake son mutum ya zauna nan kuma wa ƙala man khashiyar rahman wanda ya ji tsoron Allah kun ga ai kalmar tsoro kalmar azaba ce arrahman kuma kalma ce ta rahama ta jin daɗi shi yasa Allah haka yake yi to abin da yasa Allah yake haka saboda mutum ya zauna baina haufin waraja idan yana yaro majiyin ƙarfi idan mutum yaro ne majiyi ƙarfi sai ya zauna baina haufin waraja yana tsoron azaba Allah yana ƙaunar rahama Allah to idan mutum ya zauna yana tsoron azaba Allah kun ga ba zai saba mushi ba shine hikimar idan mutum ya kasance yana ƙaunar rahama Allah sai ya yi tabin Allah kuma ya ta aikata alheri wannan shine matsayin yaro amma idan mutum ya tsufa ya kai shekara 60 ya yi 70 ya yi sama to ya ji tsoron Allah kai ya saba ma Allah amma kuma ya daina tunanin Allah zai mai asaba ka ɗauki kai kawai kana cikin rahama Allah kada ka kawo azaba sai ka ɗauki rahama saboda ni saboda shi Allah duk yadda ka ɗauke shi haka za ka same shi to in ka ɗauki Allah zai maka azaba sai ka mutu cikin wannan hali to kenan ni zai ma azaba to in ka ɗauka rahama zai maka fa sai ka mutu ni zai ma rahama ita kuma mutuwar ta ba ta da lokaci ba a san lokacin kake zuwa ba ba sai an yi rashin lafiya ba in ma rashin lafiya ce ana iya yin ta yan mintoci a yi a gama to saboda haka idan mutum ya tsufa kullum ya kawo rahama Allah tare da shi kada ya kawo azaba Allah tare da shi da haka Allah ya ce ilamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah gafurur rahim ai haka kullum ake yi a wani malami yake cewa sahi la ta'asa in ba'uta an da'ati wa ta'asarat ya aqawiya'u inna lillahi rahmatan wa a haƙƙun nasa lillahi rahmatan wa afaku Allah bai wa dattawa azaba idan mutum ya tsufa gashin shi yayi fari Allah yana jin kunya mai azaba Allah bai zai kona shi ba yana musulmi ko kai ne ka ɗauko kayan ka za ka raba ga yara majiya ƙarfi ga tsofaffi da Allah wa za ka baiwa roho to inna lillahi rahmatan Allah yana da rahama kowa yana ba shi Allah kuma rahama Allah ta yalunci kowane irin abu kowa zai samu amma mafi cancanta masu rauni su ne tsofaffi Allahu shi yasa ake so kafin ma mutum ya mutu yayi rashin lafiya saboda ita rashin lafiya sai ta zamo kafara ga abubuwan da ya aikata munana ya zamo cikin masu rauni kenan to kullun mutum ya yi ta bin Allah Allah yana jin kunya kana bin shi har gashin kai ya fari kuma ya ƙona ka saboda haka tsawon rai babban arziki ne na'am shi yasa malamai suka raba mutuwa guda uku mutum ya mutu yana yaro ƙarami tun ba a fara rubuta mai littafin shi ba na ayyuka to wannan mutuwa alheri ce na'am
kun ga ya mutu ba ba ya da laifi kenan Allahu mutum ya mutu yana yaro to shine fitina don komi lokacin ake yi mutum ya mutu ya tsufa bai iya yin komi shi ma rahama ce idan mutum manemi mata ne in ya tsufa zai iya in mashayin giya ne in ya tsufa zai iya komi mutum in ya tsufa ya bari ya koma ga Allah to shi ya samu tuwa biyu alheri ɗaya ita ce shari don haka manzon Allah ce kada ɗayan ku ya gurace mutuwa kada ɗayan ku ya gurace mutuwa amma in ta zo maka ba yadda za ka yi amma dai ka yi aiki mai kyau ka ji tsoron Allah kada ka aikata abubuwan da ba su da kyau domin baka san lokacin da mutuwa za ta zo ba Allahu ta
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ma'anar rasul duk waɗannan abubuwa da ake ta karantawa kafirai da munafukai suna ƙaryatawa a'a wai don rahama Allah ce saboda Allah bai son ya azabtar da bawansa kadiba fa baka yi wa Allah komi ba yayi ka ya baka kowace irin ni'ima yanzu wanda ya ma wannan ashe yana son ya azabtar da kai Allah ba ya son ya azabtar da bayin Allah yana da rahama guda ɗari Na'am a cikin rahamomin nan na Allah guda ɗari guda ɗaya ce kawai ya kawo duniya Na'am
duk casa'in da tara suna lahira kuma a guda ɗayan nan fa ita ce ta game mutane ta game dabbobi ta game kwari ta game tsuntsaye idan ka za ta ƙyanƙyashe kwanta idan ka je ka ce za ka taɓa ‘ya'yan nan mi za ku yi da ita faɗa duk wannan rama ce idan ta yi kwanta rufe haka kowace dabba ta daji da dabba gida duk a cikin wannan rahama ce ta Allah guda ɗaya ake juyawa Allahu sauran tisa'in da tara suna lahira to ashe da Allah ya yi wuta wannan yana nuna maka ɗan adam shaƙi ne ba don shaƙiyancin ɗan adam ba da aljani da Allah ba zai yi wuta ba Na'am
duk waɗannan ni'imomin fa Allah ya yi mana su kyauta ya ba mu lafiya gashi nan ba mu biya ya ba mu iska ba mu biya ga ruwa nan ga komi Allah ya ba mu amma ku diba gwamnatocin duniya akwai abin da suke bayarwa kyauta babu abin da ake bayarwa kyauta amma Allah gashi nan komi kyauta ya kamata a girmama Allah a yi wa Allah godiya a ji tsoron Allah Na'am kuma a bi Allah duk waɗannan ni'imomin da Allah ya mana kyauta ya mana Na'am
sannan ya turo manzanni su nuna mana abu mai kyau wanda ke sa yadda Allah su nuna mana mara kyau wanda ke sa fushin Allah domin mu samu yadda Allah kan mu haɗu da fushin shi Allahu duk wannan ƙalin rahama ne amma da Allah ya aiko manzanni saboda taƙadarcin mutum da aljani duk suka ƙaryata ga shi nan suna abin da suke so ɗan adam ya kama ɗan uwan shi ya sa bindiga ya halbe ya kashe shi ya kama ɗan uwansa ya sa wuƙa ya danne ya yanka mutum ya wahala ya ɗan tara abin shi da ƙyar ka kama shi ka kai shi daji ka yi mai duka sai an sai da duk abin da ya mallaka a baka to ku da Allah bai yi wuta ba da me kuke zato shi yasa Allah ya yi wuta to dan adam kamar shi yasa gwamnati duk abin da ta yi Allah take ko- ko- koyo kun ga gwamnati ita ta ce wa mutane hanya ita ke musu famfo ta ba su wutan lantarki ta yi masu asibiti ta gina masu makarantu duk ta yi masu abubuwa sannan ta ɗauki sojoji in kun yi shigantaka su karkashe ku duk waɗannan abubuwa a duba a gani shi yasa Allah ya aiko manzanni da Allah ya aiko manzanni sai aka karyata su sai Allah ya ce ku bar su ma ala rasuli ba abin da ya rage ma manzo illa albalagu iblaq illa ya je ya faɗa in an yadda ya rage nan in ba ku yadda ba ya rage nan wallahu Allah ya alamu ya san ma tubduna abin da kuke bayyanawa min al'amli na aiki ko mai kyau ko mara kyau kuma takatumuna da abin da kuke ɓoyewa cikin zuciyoyinku wai ya zikun zai maku sakayya da ayyukan duk abin da ka gani tare da ɗan adam daga gare shi ne inda na shari ne in ka gani alheri daga Allah ta قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الكبير فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون wani ya rasulullahi gaya musu a da dai gaya musu ya hankuri kakka yi fushi la yastawil khabith ba za a daidaita mummuna ba alharamu shine haram wadda yi ba da- da mai daɗi daɗaɗa menene ne alhalali shine halal wala wa ajabaka ko da abin da ba ya da kyau ya burge ka ba daidai yake da mai kyau ba ko da mai kyau ɗin bai burge ka ba ka abada wala wa ajabaka kasratul hadith ko da wannan mara kyau ya burge ka don yawa ne wannan ɗan kaɗan mai kyau ya fi wancan mai yawa mara kyau fattakullah ku ji tsoron Allah fi tarkihi a cikin barin mara kyan ya ulul albabi ya kuma abuta hankula la'allakun ko cewa ku tublihuna ku rabauta ta يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم فالله عنها والله غفور حليم to dalilin saukar wannan aya wai wata rana wa- mutanen makka ne suka taru wajen a kure annabi a gani manzan Allah ne tun da ya ce ya san komi sai aka taru ana ta yi wa annabi tambaya har ya yi fushi wannan ya ce ina tambayar kaza annabi ya ba shi labari wannan ya ce ina tambayar kaza annabi ya ba shi labari kuma da abubuwan nan da ake tambaya annabi koyayye ne koyayyen abubuwa ne ake tambaya annabi har annabi ya yi hushi wa ƙala sai ya ce saluni ku tambaye ni duk abin da kuke so wallahi na rantse da Allah la yas'alani ahadun an shay'in ma dumtu fi mawqi fi hadha illa illa wa ajabtuhu wallahi duk wanda ya tambaye ni wani abu wannan wurin da ni tsaya sai na ba shi labarin abin da ya tambaye ni faƙama rajulin sai wani mutum ya miƙe yuqalu lahu abdullahi ibn hudafata kana yajhabu annahu yunsabu ila ghairi abihi ana zaton shi shege ne sai ya samu labari faƙala lahu sai ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah man man abi wane ne ubana qala abuka hudayfa annabi ya ce sunan ubanka hudayfa kun ga annabi ya ce ba shege bane ya wanke shi wa ƙala rajulin sai wani namiji ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah aina abi ina baba na ƙala abu ka fin nabi annabi ya ce ubanka yana wuta babu abin da annabi bai sani ba da na duniya da na lahira da na boye annabi ya zo ya iske wasu kaburruka guda biyu da ya iske kaburorin nan guda biyu yace waɗannan kaburrukan ana yi masu azaba da aka ce ya rasulullahi me yasa ake musu azaba ɗaya yace ɗayan in yayi fitsari bai tsayawa sai ya tabbatar da fitsarin ya gama fita don haka bayan gida ya fi fitsari wa sauki ku tsaya ku je ku duba ku ga duk manyan malaman nan in sun shiga ban ɗaki daɗewar sai a gama ana jiran su musu hito da wuri an yi sallah ba a duk fitsari ne sai annabi ya ce bai tsayawa sai ya yi na sau da saltu duk ya matsa fitsarin ya tabbatar da ya gama fitowa in ka tashi zuwa wurin sallah kayan arwallah sai dan bullo kaga ya bata arwallah
Allahu annabi ya ce shi wannan don haka nan ake mai azaba aka ce ya rasulullahi ɗayan fa annabi ya ce annanimi ne don haka nan ake masu azaba wai har ya gane wanda a cikin kabarin shi abinda ake mai to wai wannan ne ake cewa bai san gaibi ba to shine annabi in an ka ce mashi wannan ya ce kaza in an ce wannan ya ce kaza sai sai da na umar ya miƙe ce ya rasulallahi رلينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا لا نسأل عن شيء Allahu yace mun yadda Allah shine Allah in ji sayyidina Umar mun yadda annabi Muhammadu eh addini musulunci shine musulunci mun yadda kai annabi Muhammadu manzon Allah ne daga yau ba mu koma tambayar ka komi Allahu
dai ya ba da labari wasu labaran an ji daɗi wasu kuma a to yanzu wannan wanda ake tuhuma da cewa shi shege ne sai annabi ya ce sunan uban kawa ne dan Allah ba a wanke shi ba ai ya ji daɗi wannan da ya tambayi umari an ce uban ka na wuta fa to shine an ka saukar da wannan aya aka ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai la tas'alu an ashiya ku daina tambaya annabi abubuwa in tubu da lakunta su uku in an ka bayyana maku ranku ya ɓaci ku bari wa in tas'alu anha in hukun ka yi tambaya matuƙar annabi yana nan hina yi nazilin ƙur'ani lokacin da ake saukar da alƙur'ani to tubu da lakum za a bayyana muku إذا سألتم عن أشياء في زمنه لابد أن ينزل القرآن بإبدائها duk abin da aka tambaya aka yi tambaya zamanin manzon Allah ba makawa sai alqur'ani ya ba da bayani akai na'am saboda haka yawan tambaya bai da amfani yawan tambaya bai da amfani in kuna tambayawa sai a yi ta kawo muku hukunci kun ga waccan ayatan ta ce وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة قالوا أتتخذنا هزاء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارل ولا بكير أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون kun ga da suka tambayi sani wannan da yace su yanka sanuwa da ba su tambaya ba sai a je kasuwa a sauko wace irin sanuwa in an ka yanka ta yi amma da suka tambaya aka ce la farinin wala bikirun awanin bai na zalika sai aka ce ba budurwa ba kuma ba bajawara ba watan shekarun sanuwar ya wuce na budurwa amma budurwa ce tun da wani sa bai taɓa kusantarta ba da Allah ba za ta yi wahala samu ba mu ya janyo masu sai suka ce ma launuha sai aka ce inna ha baqaratun safara'un faqi'ul launuha tasirun nazirina Allahu mai kama kaza mai kama kaza waye jayo sai zan ƙara tambaya udu wala na rabu kai bana mahiya ala la zulqa innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah la muhtaduna to wai ma abin da yasa aka tsaya sai aka ce la zalulun tasir lil arla wa la tasila amsa musallimatun la shaytan biya qalu al'ana ji'ta bil haqqi fadabahuwa wa ma kanu yaf'aluna dan sun ce insha Allah dinnan Allahu don sun ce insha Allah da mun kaduna Ah.
kun ga yau tambayar da suka yi shi ya janyo masu to wannan sanuwar kudinta ina ganin ya yi miliyan dubu Allahu kai biliyoyi ne ba biliyan ɗaya ba don sai da aka cika sanuwarta da gwal ba wani mai kudin da zai iya siyan ta sai dai gwamnati maimakon da ba su ce komi ba sai a je a so sanuwa ta dubu ɗari biyu sai ga ta sanuwar ta gagari duk wani mai kudi ya siya sai dai gwamnati ta siya to yawan tambaya shi yake jawo irin waɗannan abubuwa afallahu anha amma abin da aka yi yanzu kan Allah ya yafe an masa alikun daga tambayoyin nan da kuka yi amma fala ta udu kan ku koma ku bai yawan tambaya baya da kyau wallahu Allah gafurun mai yawan gafara ne halimun kuma mai hankuri ne mai kai matuƙa wurin hankuri ta قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كبرين ƙad sa'alaha ƙaumun, ai da yawa mutane sun yi tambaya abubuwa, da suka yi tambaya abubuwan sai aka yi masu, fa'azubahu biha kafirina sai suka wayi gari suka kafirce. Mutanen jaluta ba su yi tambaya ba, an ka ce kakku yi kaza kakku yi kaza sun iya da suka zo sai suka sha ruwa. da yawa an yi tambayi a al'ummomi sun tambayi a- annabawansu abubuwa sai aka kawo masu ga aka ce ku zo ku yi kaza da aka ce su yi suka kasa yi fa azubu hubi ha kafirina kun ga wannan zajaran ana tsoratarwa ne ga musulmai an ta harimil halala wa muhrimul halal kada mutum ya halatta haram kakka yadda ka haramta abinda Allah ya ce haramun ne abinda Allah ya ce halal kakka haramta shi da wanda ya haramta halal da wanda ya haramta halal da wanda ya ha- ya halitta haram duka laifinsu daidai ne da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku ne ga halal ga haram wasu abubuwa Allah ya sa ido ya kame bai ce komi ba to waɗannan abubuwan da Allah ya kame bai ce komi ba kai ma kame Na'am
kada ka bincike su kamar yanzu misali ga mutane sun zo malamai sun ce wai maulidi ba ya da kyau a taro a yi maulidin manzan Allah ba ya da kyau yin maulidin ma wai ba musulunci ba ne kafirci ne shin Allah bai aiko annabawa ba kuma ya aiko annabi Muhammadu cikamakin annabawa kuma an ba annabi littafi shi a cikin littafin nan na manzan Allah da Allah ya tashi cewa giya da caca ba su da kyau sai ce innamal hamuru wal maisiri wallan sabu rijisun ne amal shaitani Na'am fastanibu
Allahu kuga kowa ya sani kuru-kuru shan giya haramun caca haramun Allah ce wailun yawma izin lil mukazzibina wailin li kulli affakin asimin kun ga kowa ya san ƙarya wala taqrabu zina kun ga kowa ya san zina haramun ne wailin li kulli hummazatin lummazatin allazi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhladahu Allahu.
kowa ya san da giba da annamimanci da mutum ya tara kuɗi don ya yi wa mutane alfahari kowa ya san haramun ne Allah ya faɗa ƙuruƙuru Allah ya ce wala tamshi fil arli marahan kowa ya san ka ɗunka riga don ka yi alfahari wadda ta fi kowa shi ma kowa ya san haramun ne Na'am.
ka faɗi abin da baka sani ba wala ta ƙafu ma laisa laka bihi ilmun kowa ya sani haramun ne Allah ya faɗa ƙuruƙuru ka ci mutuncin bayan Allah musamman muminai innal ladina yuzuna almu'mini wal mu'minati bighayri makasasabu faqad yadamu buhtana wa isman mubina kowa ya san haramun ne don Allah ya faɗa ƙuruƙuru shin da maulidi shi ma haramun ne me yasa bai biyo cikin waɗannan ba Allahu.
Allah bai faɗa ba, annabi bai faɗa ba, to kai tun da baka ga Allah ya ce ba, baka ga inda annabi ya ce ba don mi da ba za ka kame ka kyale ba. Har ka zo kana kafirta bayin Allah, ba ka da hujja daga Allah, ba ka da hujja daga manzon Allah. Kaga a nan ka haramta halal. kaga an basu shi yasa Allah ya raba mu da son zuciya ta ci gaba
ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يأكلون ma ja'ala Allah ma shar'a Allah min bahirati Allah dabbar da ake kira bahira wala sa'ibatu ko da ake kira sa'iba wala wasilatu ko da ake kira wasila wala hamin ko da ake kira hami Allah bai sharɗanta cewa ba a cin waɗannan dabbobin ba ba Allah ne ya ce ba mutane ne suka ƙirƙiro kayansu da kansu dabbar da ake kira bahira a wai ita dabba ce wadda larabawa suka ƙirƙiro watan wanda ya fara ƙirƙiro wannan abun a su shawa masu yawan kiwo ne na dabbobi musamman raƙun- raƙumma sai aka samu wani mutum ana kiran shi abu rubuna hayyan shi wannan mutum bakurashe ne yana da awan addinin annabi ibrahima to shi ne wanda ya fara ƙirƙiro waɗannan abubuwa da ya ƙirƙiro sai larabawa sai suka bi shi a kan maganan waɗannan dabbobin a dabbar da ake kira sa'iba ba a ɗora mata kaya duk dabbar da a sa'iba ba a ɗora mata kaya da ita da wasila wata wanda ake kira da irin wannan suna kamar raƙuma ce da ta yi ciki sai ta haifi mace da ta ƙara ciki sai ta haifi mace tana ta haifuwan mata to wai saboda waɗannan da a waɗannan sai ta yi ciki ya wuce biyu zuwa goma duk tana haifuwan mata sannan ta haifi namiji guda ɗaya to ita wannan dabba ita ce wai saboda wannan abin da ta yi to ba a cin namanta Allahu sai dai a kai ma gumki a yanka a ba shi gini in ta tsufa naman a zubar sai wasila ita kuma wasila ita wasila da hama watan da duk irin waɗannan abubuwa ne suka yi da ita abin da mai take da suna ita bahira da sa'iba da wasila da hama waɗanda suka yi irin waɗannan abubuwan ne su ne ba a hawa ko ba a ɗora masu kaya sai suka ƙirƙiro irin waɗannan abubuwa to shine Allah ya ce ba Allah ne ya faɗa ba walakin nan lazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah yabtaru ne su ne suka ƙirƙiro kaziban ƙarya suka danganta ta alallahi ga Allah fi zalika a cikin wannan wa nasabarhu suka danganta abin ilahi zuwa ga Allah ta
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما ولا كيف يكون؟ ولكن أكثرهم mafi walakin allazina kabaru yabtaruna ala allahi alkaziba wa akasarum mafi yawan su la yaqiluna ba su da hankali yanzu akwai wauta da ta kai wannan eh babu wauta da ta kai wannan ai zalika ibtira'i wannan kirkiro ƙarya da suka yi li'annal- li'annahum qaladu fihi aba'uhum dan sun ga iyayensu ne suna yi shine suka rike wannan abun sun kama yadda shi addini to daga yau irin waɗannan dabbobin ku ci kayanku Allah bai hana cin sa'iba ba bai kuma Allah bai hana cin baha'ira ba da sa'iba da wasila da hama duk Allah bai hana a ci ba Ah.
eh ta وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم إيه أنت تيمسوا تعالوا كذو إلى ما أنزل الله زوا بأدين الله يستبكر في القرآن وإلى الرسول كذو زوا جمانزو إلى حكمه زوا بحكم منزل الله من تهليل نهل التاوى ما حرمتم أدين كونك هرمتا na waɗannan dabbobin na baha'ira da sa'iba da wasila da hama in an ka ce su bari su bar wannan hukunci su zo ga hukuncin Allah su zo ga hukuncin manzon Allah kalu sai su ce hasbuna kafina ma wajadna alaihi aba'ana ai mu haka muka samu kakanninmu da iyayenmu suna yi saboda haka wannan abin ya ishe mu shi za mu yi mu ba za mu canza abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu suna aikatawa ba ba za mu bari ba min addini na addini wa shari'atin da shari'a tilka adatuhum haka ne al'adar kullu ma ja'ahum murshidun duk lokacin da wanda yake son ya shiryar da su yazo qalu sai su ce hasbuna ma wajidna alaihi aba ana abinda mun ka samu iyayenmu suna yi ya ishe mu qala ta'ala sai Allah ya ce a hasbahum zalika Na'am.
abinda suka samu iyayensu da kakanninsu suna yi zai wadatar da su walau kana aba'um la ya'lamuna shay'an ko da iyayensu ba su san komi ba yahilai ne wala ya haka nuna kuma ko da iyayen nasu ba za su shiryu ba ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya da ya ce awalau awalau ɗin nan istifahami ne awalau kana aba'uhum ɗin la ya'lamu shay'an wala yahtadun istifhami ne na inkari dan me za ku yi wannan abubuwa abinda ma'ana ko da abinda iyayenku da kakanninku suke yi ba mai kyau ba ne, ku ba za ku canza ba, alhamdulillah wa idza dallu la budda min al-dalal wa din aba'i la tarkuhu al-abna'u galima sai su ce kuka kun ji Allahu to alhamdulillah bismillah
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ هتديتم إلى الله مرجوكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا هتديتم يا كوما في إيمان آه يا كوما في إيماني لا يضركم من ضل waɗanda suka ɓata a ya ayyu allazina amanu ya ku muminai alaikum amrukum kowa ya ta kai ne نعم na'am ifizuwa ku kiyaye ta wa kumu bi sala'iha kowa ya tsaya gyara kai duk duniya idan ta gyaru kai ka ɓaci mi amfanin gyara duk duniya in ta ɓaci amma kai ka gyaru ni ya cuce ka saboda haka ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum kowa ya yi ta kan shi layin rukun man dalla iza hata daitum wanda ya bata batan shi bai cutar da ku in dai ku kun shirye kila almala- almuradu layin rukun man dalla min ahlil kitabi waɗanda suka bata daga ahlil kitabi batan su ba zai cutar da ku ba amma ku in kun zama mutanen kirki amma kada mutum ya je wannan ya ce a'a ba za a yi horo da alheri ba a'a za a yi horo da alheri domin manzan Allah ya ce a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa'alabatul husni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce itamru bil ma'ruf na'am ku yi horo da alheri wata nahau anil munkari ku yi hani da abin ƙi hatta izara aita shuhan muda'an na'am in ka ga ƙwaburo shine abin ƙi watan ba a san gaskiya Allahu
mutane ba sa son gaskiya in ka gaya masu gaskiya ka ne makiyinsu na'am
hatta idza ra'aita shuhan muda'an wa hawan muttaba'an kowa yana bin son zuciya abinda zuciyar mutum take so shine daidai ba daidai ba ko an gaya mai gaskiya idan zuciyar shi ba ta so ba zai yadda ba wa duniya musaratun kuma mutane sun zaɓi duniya sun bar lahira wa ijabi kulli zi ra'ayin bi ra'ayihi kaga kowa abin da yake so shi yake yi kowa ya ɗauki hanyar shi an ɗora mu akan hanya guda ɗaya ita ce la ilaha illallah ga ga rasunta kaga mutane sun bari to fa aleka bi hasati nafsika idan mutum ya ga an ga haka to mutum ya yi takaci in al'amari ya za haka to kowa ya takan shi haka hakimu ya ruwaito amma ita wannan aya ba ana nihin wai kada a yi horo da alheri ba ne ita ya ayyu hallazina amanu alaikum anfusukum la yulukum man dalla idza tadaytum ba ana nihin kada a yi horo da alheri ba ne na'am ilallahi marji'ukum kowa da kowa duk makomanmu zuwa ga Allah ce jami'an baki daya kowa zai koma ga Allah fa yunabbi'ukum Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'amaluna da duk abin da kuka aikata duk inda mutum ya shiga ya aikata wani aiki ko mai kyau ko mara kyau ko ƙarami ko babba ko ni ƙanƙantar shi Allah ya sani Allahu wai alamu ma fil barri wal bahari na'am
kuma waya alamu kha'inatul a'yin Allah ya san ƙwarar bubburwa wata ƴan ƙwaya ce ta wani haki ana kiran shi bubburwa wato yana daga cikin a ƙwayoyi ƙanana kamar irin su acca to in ta faɗi a ƙasa Allah ya san lokacin da ta faɗi kuma Allah ya san inda take idan mutum ya yi irin duban nan ka ga wata mata ta wuce amma kana mata wani duba haka amma ba ka san a gane to ko irin wannan duban Allah ya sani babu abinda Allah bai sani ba kuma zai ba ku labari ga abinda kun ka zama kuna aikatawa alhamdulillah Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana ƙasan mu Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya gafarta mu iyayen mu Allah ya gafarta mu malaman mu da shehunan mu Allah ya saka musu da alheri mamatan mu da suka riga mu Allah shi masa gafara mu kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani Allah shi yarda da mu duk wanda yake da bukata wurin nan ta alheri Allah ya biya masa abinda kowa yake tsoro Allah ya tsare masa a duk waɗanda suka aikata muna alheri komi kankanta shi Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya dukkan bukatocinmu da waɗanda suka roƙi addu'a wajenmu Allah ya biya musu bukatocinsu mu yi niyya mu karanta fatiha da salatul fati Allah ba marasa lafiya mu lafiya Allah ya gafarta ma alhajin gini Allah ya gafarta ma hajiya zaunan da tara su jiya nan Allah ya gafarta mata uwan limamin masallacin nan Allah shi masu gafara Allah shi yarda da su a mu karanta musu fatiha tsaye salatul fati goma kul huwallahu sha ɗaya da niyyar fida'i da su da iyayenmu gaba ɗaya Allah gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani